إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan ainihin wato yammaci na lahadi daren litini daren 28 ga watan zulka'ada hijira na da alif 441 wacce ita daidai da 19 ga watan Yuli shekarar dubu biyu da ashirin miladiyya a masallacin Mu'ad ibn Jabal da ke nan kamfa a garin Saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da rasi a cikin littafin Al-Irshadu ila sahihi al-i'tiqad war-radd ala ahli ash-shirk wal-ilhad wallafar fadilatu al-allama الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى من أن عندما ليك بينا من وصل مرة قوس أيك ولن متاني سكي أوكن سبا قومي با أما ولن أيك سنا إيكي متنزوك كافرشي بر مسلمشي باكي دايا كوكما متن يرس إيماني أواي غرينا أيك الشركة قرما Allah ta'ala ka tsare mana imanin darasinmu da ya gabata mun tattauna ne game da al-istisqa'u bil anwa jingina samuwar ruwan sama ta hanyar jujjuyawan taurari a yau malam yace tasi'an natara nisbatun ni'ami ila ghairillah danganta samuwar wata ni'ima ga wani Allah ga wani wanda ba Allah ba wannan tana daga cikin al'amuran da ke sa mutum ya kafirta baki ɗaya mayar bayar addinin musulunci Allah ya sa mun gane mun gane kuwa shine jingina ni'ima zuwa ga wani Allah ba ga Allahn da shine nan mai samar da ni'iman ba مالن يشي سبق الكلام عن حكم نسبة المطر إلى الأنواع zance ya riga ya gabata dangane da hukuncin jingina samuwar ruwan sama sanadiyan wasu taurari imma saboda fitowansu ko saboda faduwansu wal kalamul an في حكم نسبة النعم عموما إلى غير الله yanzu magana da zamu magana akai wancan mun yi magana akan ɗaya ne daga cikin nemomin Allah shine mene shine ainihin wato ruwan sama ruwan sama ɗaya ne daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bayansa don Allah ta'ala ya ambashi cike sunan rahma fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyi al-arda ba'da mautiha inna dhalika lamuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir dan haka yanzu maganar da zamu yi za mu magana akan hukuncin jingina bare ka hukuncin jingina ainihin wato ni'imomin da Allah ta'ala ya mana baki ɗaya ga wani Allah inna li'tirafa bi fadlillah وإنعامه والقيام بشكره من صميم العقيدة للي ين إكراري da samuwar fadalar Allah da ni'imominsa da tsayuwa wajen yin godiya ga ni'imomin Allah ta'ala min samimi al'aqida yana daga cikin jigo a cikin aqida abin da ya kamata musulmi ya kudirce ainihin wato ransa ina fata an gani ɗaya daga cikin abubuwa da ke da matuƙar muhimmanci a ainihin wato rayuwar musulmi ya zama ya kula da wannan yana daga cikin jigo a cikin ilimin aƙida na musulmi li'anna man nasaba ni'mata ila ghairi mawaliha domin wanda ya jingina ni'ima zuwa ga wanda ba shi ne majibincin samar da wannan ni'imar ba wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah maɗaukakin sarki wanda tsarki ya tabbatar masa faƙad kafaraha to wannan ya bitilcewa ni'imar Allah wa ashraka billah kuma yayi shirka da Allah bi nisbatiha ila ghairihi ta hanyar jingina wannan ni'imar zuwa ga wani wanda ba Allah ba abin da malai ke sayuna mana anan jama'a shine wajibi ne idan Allah ta'ala yayi maka ni'ima kai amfani da wannan ni'imar kai da kanka kai ikirari cewa lalle Allah ya min ni'ima ina fata an gane al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa alwabil sayyib min alkalim tayyib yayi magana akan wannan da wannan maganar ya bude littafinsa yake cewa ina roƙon Allah ya sanya mu cikin waɗanda idza butuliya sabar wanda idan aka jarabce shi da musiba zai haƙuri wa idza uqiya shakar idan aka bashi kuma zai godiya wa idza adnaba astaghfar wanda kuma idan ya zunubi zai nemi gafaran Allah zunubai sai ya ce waɗannan abubuwan guda ukun nan su ne nan ababen da Allah ta'ala ya gina rayuwa a kai wanda ɗan adam yake kai komo a kansu na farko wani bala'i da Allah ya shafi bawa da shi sai Allah ta'ala ya wajabta wa mutum yin haƙuri da juriya game da me game da wannan musibar ta same shi na farko kenan abu na biyu kuma shine ni'imomi da Allah ta'ala yake wa bawa wanda Allah ya wajabta wa bawa yin godiya game da waɗannan ni'imomin da ya masa sai ya ce yana daga cikin abubuwan da ke sa ni'ima ta zamto da wamammiya a wurin bawa sai ya ɗauki matakai guda uku na farko shine الاعتراف بها باطنا mutum ya ji ya ikirari wa kansa a zuciyarsa cewa lalle ni'imar nan Allah ta'ala ya mu wattahadduthu biha zahiran ya kuma bayyana wannan ni'imar a fili kowa ya gani ya tabbatar cewa Allah ya masa wannan ni'imar an gane wannan ai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka faɗa da bakinka cewa lalle Allah ya min ni'ima kowa ya ji kuma a gani a ƙasa abu na uku da ke sa wannan ni'imar ta dore shine sarrafa abin da Allah ta'ala ya baka ta hanyar da yake so kuma yarda da ita ina fata an gane to anan malam sai kina maka cewa yin wannan ikrarin dangane da falalar Allah da da yake mana yanzu ruwan sama da yake mana da Allah yake bamu me muke wa Allah wanda ya zama dole Allah ya mana tsakaninmu da Allah yanzu in za a biya ta namu ne da abubuwan da muke aikatawa ya kamata a mana ruwan sama bai kamata a mana ba walakin rahmatun min Allah laula sitru laula afu laula maghfiratu da dukkanin waɗannan abubuwan da ba mu same su ba in ban da suturcewan Allah ka je ka yi laifinka a ɓoye Allah sai ya zo ya suturce ka wanda da Allah zai bayyana wannan abin da ka aikata a gaban mutane da asirinka ya to sai ka gode wa Allah inda ba dan afuwa da Allah ke mana ba idan mun yi laifin muka nemi gafara ya yafe mana a shafe ma laifin a cikin littafanmu inda ba dan rahma da Allah ta'ala kuma yake mana ba da gafara da duk abubuwan da muke samu na ni'ima da mu samu waɗannan abubuwan ba to wajibi ne akan bawa ya ji wannan a ransa wannan yana daga cikin ginshiki na aqida idan ba wannan to aqida mutum kuma ta rushe baki daya ina fata an gane sai ce domin wanda ya jingina ni'ima zuwa ga wanda ba shi bane ma'abocinta majibincinta mai samar da ita wanda shine Allah to wannan faqad kaffaraha wannan ya riga ya butulcewa ni'imar Allah na farko kenan wa ashraka billah kuma ya hada Allah da wani a ta hanyar jingina wannan ni'imar zuwa ga wanda ba shi ba shi da abinda malai yake mana magana ah yau da Allah ya gama lissafo mana ruwan sama Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سأل يا شم إن الإنسان lazalumun kaffar Allah shine wanda ya halitta sammai da ƙasai ya soka muku da ruwa daga girgije ya fitar muku da tsirrai da kayan marmari na itatuwa a matsayin arziki gare ku ya sauƙaƙe muku teku inda jiragen ruwa suke yin ninƙaya suke gudana suke yin yawo a cikin jiragen ruwan baki ɗaya da umarnin Allah Allah ya bada wannan ikon Allah kuma ya sauƙaƙe muku teku da rafuka inda kuke zuwa ku yi fatsa ku yi su ku samu nama ku samu gwalagwalai ku samu alherai masu yawa Allah shi ya hore muku ƙwallon rana da wata wanda suke da'ibai masu tafiya wannan ya tafi wata ya dawo rana ta tafi rana ta tafi wata ya ya maye gurbi Allah kuma ya hore muku dare da rana sannan Allah ta'ala ce Allah shi ne wanda ya baku dukkanin abin da kuke roƙo wa ke baku Allah sai Allah ya ce mana wa in ta'uddu ni'matallah idan da za ku yi ƙoƙarin ƙididdige yawan ni'imomin Allah ba za ku taɓa iyakance yawansu ba sai Allah ya cike ya ce innal insana lallai ɗan adam jinsin mutum la zalumun mai yawan zalunci ne mai yawan ƙetare iyaka ne kaffar mai yawan butulci da kafircewa ni'imomin da Allah ta'ala yi masa in ba haka ba Allah ta'ala yi muku wannan taya za a yi ba za ku ainihin wato amsa ba daga cikin waɗannan ni'ima akwai addini a ciki wanda a suran Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da kafirci addinin Allah kenan da mene kafirci alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار الله تعالى يا سامي داجي قال تعالى ألا مدوككين سركية فدي سورة النحل يعرفون نعمة الله سو متاني سنا سن نئمر الله سنا تبتر دايتا سن سن نئمة الله ثم ينكرونها سنن سدنجا موسن ساموه ونن دقا الله wa aktharuhumul kafirun kaji mafi yawan su kafirai ne kafirci tsantsa na barin addini mafi yawan mutane kafirai ne musamman masu jingina ni'imomi zuwa ga wani wanda ba wani ba ba Allah ba anan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato ambaci wannan da cewa wa aktharuhumul kafirun mafi yawan su kafirai ne قال بعض المفسرين ونساشي نما لمن تفسيري سكتشي يعرفون أن النعم من عند الله سو متاني musulminsu da kafiransu sun san ni'imomi baki ɗayansu daga Allah suke wa anna Allah huwa al-mun'imu alaihim bidhalik kuma lalle Allah shine mai ni'imta su da waɗannan abubuwa walakinnahum yunkiruna dhalik sai dai su suna musun aukuwan haka fayaz'umuna annahum warathuha an aba'ihim ko warathuha an aba'ihim amma sai suke riya cewa ai su wannan ni'imomin sun gada ne daga wurin wane daga wurin iyayensu wa ba'dhum yaqul wani sashin su suna cewa laula fulan da ba dan wane ba lam yakun kaza wa kaza ai da ba a samu kaza da kaza ba eh ba a jingina abin zuwa ga Allah ba da ba dan wane ba da ba a kawo bana makaranta garin nan ba da ba don wane ba da ba a sami kaza da kaza ba kaga ashe akwai matsala kenan ko game da muke jingina abubuwa zuwa ga ainihin wato masu wanda suka sabbaba samar da wannan abu ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi wannan kenan jama'a malin ya ci gaba da cewa وبعضهم يقول ونساشن سنا cewa هذا بشفاعة آلهتنا wannan abubuwan da muka samu mun samu ne ta hanyar ceton allolanmu ababen bautanmu su suka samar mana da wannan ba Allah ba wa hakaza haka nan al'amarin yake kullun ينسب النعمة إلى من يعظمه من الآباء والآلهة والأشخاص يزم كوني بنغري سنا جنجن سامور نئماني زواغ وند سكي جرم ما وأورنسو دقسكين إياي da allola ababen bauta da kuma wasu mutane daga cikin mutane an gane wannan ai kila wani shugaba ka taba yi kama a ce sardauna fi ahab ai sardauna shi ya kawo mana kaza in ba dan sardauna ba da yanzu ba mu samu ba yaya me aka yi nan kun yi shuru muna kuma magana kan karatun ne ba karatun ne ya zo saboda mu musulmi ne ya kamata duk wani abu da za ka yi sai ka ce in banda Allah ya kaddara samuwan kaza kuma wane ya zama sababi da ba mu samu kaza ba na'am ka gabatar da cewa da ba dan Allah ya so ba dan shine sadauna wa ya halice shi ne wa ya bashi mulki akwai mutane millions da suka mutu inda Allah ya so sai zama sadauna ɗaya daga cikin mutanen nan miliyan da suka mutu a ƙauyukan su ba wanda ya san su haka ne ko ba ka bane kuma a kawo abinci gaban ba shi zai kawon ba kenan shi ba kowan kowa ba ne shi kadai ba zai iya sa abin ya auku ba sai da me sai da ikon Allah sai da zaɓin Allah sai da ainihin wato ƙaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala haka ake su musulmi ya zama don haka haka ya kamata ya zama a harsunan mutane wannan karatun yana da wahala ƙwarai da gaske ai in banda malam wane yayi kokari wajen kaza da kaza da yanzu dan mutane suna cikin jahilci wallahi ƙarya kake yi kai shirka sai dai kace in banda Allah ya so ya fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske ya so su fahimci addini sannan malam wane ya zamto shine nan sababi da Allah ya kawo wannan abin da mutane sun da cikin jahilci dan Allah wanne ya fi lalabi ban ji ba na biyun in ba haka ba ko cikin tsanani ake shi yasa malamai suke cewa ai kafiran zamanin da sun fi kafiran zamani yanzu tauhidi na da idan suka hau jirgin ruwa iska ta taho وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين سو فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أما أنسك شغطنني واسكرا كاجما مخلصين له الدين يا الله كتيمكي مو الله كيك إن أبوتا الله كيك إذا خدرت الدم أنا زواكم سيأتي يوا من قولي لا تلقوا eh ai kafirci ne da Allah ya ga dama ya tsamar da fir'auna me Allah ya ce fa najjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim ba haka bane wa najjaynahuma wa qaumahuma waye wannan aikin Allah Allah ya ce wa najjaynahuma mu muka tsiratar da su da mutanensu su da aka zo ma bakin tekun aka hango ga ƙura tana tasowa fir'auna yana tahowa da rundunarsa ga teku ga shi ba hanya qala ashabu musa inna lamudrakun shikenan an ishe mu an same mu an riske mu mai annabi musa ya ce qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin lallai tare da ni akwai ubangiji na zai shirya da ni hanya kaji fa'auhaina ilaihi ko ila Musa an yadrib bi'asaka al-bahra fanfalaqa fakana kullu firqin qad-dawd al-azim wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin duk wannan abun ba aka buga teku teku ya tsage ta zama kaman busasshiyar hanya suka wuce ga tekunan ruwa yana jujjuyawa amma kana ganin shi kamar dutse ne ya sankare kamar kankara ya zama dutse kawai aka bi hanya aka wuce waɗancan sun gama suna na ƙarshen su yana fita wa azlafna thammal akharin su muka kawo na bayan su ma sun gama shigewa na ƙarshe ya gama shiga wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in yana fita kace mun tsiratar da su thumma aghraqna al-akharin suna gama shiga Allah ya hade ya hada ruwa ruwa ya halakar da su amma suna haurawa daga inda suke suka hau wajen wasu kan'aniyun suka samu suna bautan gunki suka ce ya Musa ja'al lana ilahan kama lakum aliha oh annabi Musa kadan sun ya mana wani Allah mana abin bauta kamar yadda wannan suke da gunki abin bauta an gama cewa fa Allah ne ya tsiratar da su me ya faru ce innakum qaumun tajhalun ko mutane da kuke fama cutar jahilci inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun waɗannan mutanen abin da suke kai halaka ne kuma abin da suke aikatawa batacce ne barna ne qala aghayra allahi abghikum ilahan yanzu wani Allah kuke so in samar muku a matsayin abin bauta wa huwa faddalakum ala alalamin alhali shi yafi fita ku akan sauran halittu baki da wa id anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim Allah ya goranta musu ku tuna lokacin da muka tsamar da ku mana daga fir'auna da zabaniyawansa suna azabtar da ku suna karkashe mazajenku suna rayar da matayenku wanda a cikin wannan akwai bala'i mai girma kaga anan ana ƙara musu ana goranta musu ana musu tsawa to haka ɗabi'a ɗan adam take idan ba Allah ta'ala ya so ya shiryar da shi ya zama ya hau kan hanya ƙoƙar ba to ya dinga sauka ke da kan hanya ina fata an gane wannan Allah maɗaukakin sake shiryar da mu da haka jama'a kun ji sai malin ya ci gaba da cewa suna jingina wannan zuwa ga waɗanda suke girmamawa cikin iyayensu da ababen bautansu da kuma wasu mutanen mutanasina masdaraha sahiha suna manta asalin mabubbugar mabubbuga ta asali ingantacciya ta wannan ni'imar والمنعم سنا من تاوادا وند شيني مي نئمتاون بها da ita wannan ni'imar adil haqiqa abisa haqiqa ma'ana mutanasina masdaraha as-sahiha wal mun'ima ala biha ala alhaqiqa suna mantawa da asalin wanda amma wannan mun an ce mutanasina ba sahina ba mutanasina ma'ana suna mantawa da gangar mufa'ala ce sun san wane ne mai yin amma sai su juya baya da gangar su jingina wannan abin zuwa ga wanda yake ba shine asalin haƙiƙanin mai bayar wannan ni'imar ba wa huwa Allah subhanahu shine Allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa kama anna ba'dahum yansibu ni'mata as-sayr fil bahri was-salamata min khatarihi ila ar-rih wa hadq al-malah kaji kamar yadda wani daga cikin su yana jingina tafiya da suke yi akan ruwa akan teku a cikin jiragen ruwa da kuma kubuta daga hadarin da ke cikin iska da ke kadawa akan teku wa hadhiqir rihi aw hadhiqil malah ko suna jingina wannan abin ne zuwa ga me zuwa ga ainihin wato kwarewa na shi matukin wannan jirgin shine silo ko ko sai ko saila ake cewa gwargwari ne ki faɗa ne da turanci ma'ana shi matuƙin jirgin sai ga haba in banda yayi sha wata kwana yayi sauri ya saki ya saki balobalo kaza yayi ta bangaren kaza ai da zaman kibe da wannan suka ta kifar da mu ana jingina wannan abin zuwa ga zuwa ga wani eh zuwa ga iska cewa ai iskan yau mai daɗi shi ita ta ba mu dama muka yi tafiya mai sauƙi sannan direban ma ƙwararre ne in banda direban nan ya iya tuƙi da an sami matsala fayaƙulu sai ka ji suna cewa kanatin rihu tayyibatu kai ai iskan nan iska ce mai daɗi mai kyau wal malahu haziqan shi kuma matuƙin jirgin ƙwararre ne ومثله اليوم ما يجري على ألسنة الكثير من نسبة حصول النعم واندفاع النقم إلى مجهود الحكومات تقدم قدشم ونني أيو كما يدك قدانا أكن هرسنا متاني ديوا جنجنا سامور نئمة da tunkuɗe aukuwan wata ko wani bala'i ko wata azaba ila majhudil hukumat zuwa ga wasu masu kokari daga cikin hukumomi a ce ai in banda gwamna wani mai kokari ne da ba a yi nisa akan yanta addan nan ba ba a cewa jingina dukkanin wani ci gaba da aka samu zuwa ga mene zuwa ga wani majhud mai kokari na hukuma a ƙarƙashin wata hukuma awul afrada ko kuma jingina wannan zuwa ga ɗaiɗaikun mutane aw taqaddumul ilmu tajribi ko kuma a jingina wannan abin zuwa ga wani ilimi wanda yake practical application yake da shi a ce ai inda ilimin kaza ne in dai wani ne ai in dai operation ne kawai ka kaddara ma kawai ya warke mara lafiya saboda mai ai ƙwararre ne ai ya san aiki irin wannan abin ya faru da wanda daga cikin uwa ina ce mishi ga magani wanda da izinin Allah zaka samu ka warke shi kuma yana ce min ai akwai wani ƙwararren consultant wanda ake zuwa wajen shi ai ƙwararre ne to insha Allah sai da kashi sama da naira miliyan biyu a wurin consultant ɗin nan ni kuma cikin ikon Allah subhanahu ta'ala na bashi magani na ce mishi da izinin Allah zai warke da izinin wane da izinin Allah maganin dubu biyar yaukar da shi har gobe jin komi ma da an ce zuciyar shi ba ta aiki sosai yadda ya kamata kaza da kaza da kaza waye mutuwa ya tashi duk wannan abubuwan ciki ya yi ƙato din ne sai ni farfashi amma da yake an jingina abin zuwa gaba zuwa ga kwarewar likita sai aka samu mene aka samu jarraba ina fata an gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana imanin mu oke akwai sauran minti biyar ko na'am to na'am to shikenan bari mu karasa to kun ga wannan kenan to don haka jingina wannan abin zuwa ga wani ilimi da aka kware a kansa fa yaqulu mathalan misali kaji mutum ya ce taqaddumu tibbi taghlibu ala al-amrad ai kware wanda ake da shi na likitanci a yau shine yake sa ake yin nasara akan mafi yawan cututtuka ba ma fada muna fada amma tsakaninmu da Allah da cututtukan da aka yi a zamanin da da sababbi na yanzu wani suka fi yawa waɗanne ne aka fi nasara a kansu na da ko na yanzu na da inda ake ganin su jahilai ne ba san komi ba za a bai mutum magani ya dinga ƙyanƙyama ba wani dosage to kuma suna ta rayuwarsu Allah ya so su rayu kuma ya so ya yaye su su kuma wannan sai ganin su ƙwararru ne ai sun san kaza ma ai sun iya kaza ma Allah kuma sai nuna musu iyakansu ina fata an gane wannan irin waɗannan misalan suna da yawa wani ya je asibiti an ce za a yi masa aiki an ce kaza da kaza da kaza kai ba ma wannan ba mace ce ta je aiwa asibiti ta je cikin ɗan nata ya kai wata goma sha ɗaya ya wuce wata goma sha ɗaya ma zai shiga na biyu dacin an taɓa yi mata aiki an ce ba za ta ƙara shiga da kanta ba sun leƙa langaibi ne sun gano sai wani director ɗinta ta zo muka ba ta magani na ba ta magani ta ci gaba da sha ta yi haƙuri tana fara shan maganin duk wannan alamun da kike na yawan ciwon nan ya ɗauki kwana biyu sai haihuwa nan ba sun ta haihuwa ban labari ai ta haihu kuma wallahi tun da take haihuwa ba taɓa samun haihuwa mafi sauƙi kamar wannan ba da an ce ɗan ya yi girman da ba zai iya fita ta ina ta wajen haihuwan ba dole sai dai a yi aiki irin ƙwarewar da ake da fiƙe na yau ba amma an manta Allah ke kuma sabila ya sarahu manin lari ya sarahu Allah na fata an gani kuwa an sha'akun min al'arun haka ne wa iz antum a jinnatun fi buƙuni in mihajikun ba ruwan Allah har lokacin da kuke ‘yan tayi a cikin cikunan mahaifinku ya kula da ku, alam ya kunu ƙufatan min maniyin tumna sun makana alaƙatan fakhalaƙa fasawa faja'ala minhu zaujaini zakara wal'unsa alaisa zalika bi ƙadirin ala an yi hanyar mauta so komai kai ka bi Allah sai ka sami waraka za ka ga abubuwa wonderful kala daban-daban na ban mamaki za ka ga abubuwan ban mamaki tare da Allah kawai abin da ake so ka natsu ka sami imani da yarda cewa Allah shi ke wannan abu khalas Allah shi ne mai yin kaza ka gama bauta masa ji tsoronsa kiyaye dokokinsa nema a wurinsa zai baka wannan babu shakka a ciki sai dai kai ne kake da matsala a cikin imaninka ina fata mun gane wannan to kaga wannan kuskure ne ba daidai bane da mutane suke Allah ta'ala ya samu dace mare ya shiga bar cewa au qada alaiha ko kuma ai kware wanda ake da shi na likitancin yau shine yake sa ake samun nasara akan mene eh akan mafi yawan cututtuka da ake fama da su wal mahjuhudat al fulaniyya taqdi ala al faqr wal jahl ai kokarin da wane da wane suke yi wajen wayar da kan mutane wajen nuna sabbin dabarun noma wajen kaza shi yake yayi wa mutane talauci da kuma ainihin wato jahilci wannan gaskiya ne wane ne ya kaddara wani ya sami ilimin ilimin ma da ya samu yake wannan aikin waya bashi waye kin sami shi a zuciyar shi cewa ya zo ya karantar da mutanen su amfana ashe shi bashi da komai ma nashi komai nawa ne ne shi wa ya halice shi magana ta ƙari ina fata an gane kun ga ya kawo alamun motsin rai ko kamar irin ka ce ne kamar ka ce da kuma yadda ake cewa ƙoƙarin wane da wane suna da tasiri wajen kawar da jahilci da kuma talauci yace taɓi jan wai ka ji fa shine alamun wannan motsin ran taɓi jan wai fa ka ji hakan ne ma'ana ba haka bane wa ma ashbaha dhalika min al-alfaz da waɗanda suke kamanceceniya da waɗannan daga cikin furuci التي يجب على المسلم wanda ya zama wajibi akan musulmi an yabta'ida anha ya nisance ta wama yajri ala yadi ba'd al-makhluqin da irin abin da ke gudana akan a hannun wasu daga cikin mutane afradan ɗaiɗaikun su au jama'at ko ma mutane masu yawa ko ƙungiyoyi ko taron jama'a min al-majhudat na ƙoƙari da suke da shi innama hiya asbabun ka sani cewa su kawai sababi ne na aukuwan wannan abin na samar da wannan amfanin amma ba su iya samar da amfanin ba qad tasmuru wa qad la tasmur kokarin su in Allah ya ga dama zai iya yin amfani ko ba zai iya amfani ba haka ne ko baka bane haka ne kamar lokacin da eh ban ji ba أه؟ سبحان الملك القدوس نعم التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يزم واجبي أكن كون مسلمي نيسانشيتا ويتحفظ منها غاية التحفظ كما يكلا متكر كلا وانا مسمى أكن إرم وأن اللفظا وأن ينسب النعم إلى الله وحده musulmi kuma ya zamto yana jingina yana danganta samuwar ni'ima ga Allah shi kadai wa yashkuruhu alaiha kuma yana wa Allah godiya akan wannan ni'imar wama yajri ala ba'd yadi yadi ba'd al-makhluqin afradan aw jama'at min al-majhudat inma hiya asbab qad tathmuru wa qad la tathmur da irin abin da ake jinginawa na kokarin ɗaiɗaikun mutane ko jama'a ko taron mutane masu yawa na samar da wani amfani ka sani su ɗin sababin samuwar wannan abin ne kaɗai ba ƙoƙarinsu ne ya ba da abin ba abin zai iya zama mai amfani zai iya zama mare mene mare amfani lokacin da aka zo aka yi poverty alleviation a wani zamani zamanin mulkin wa ya kai poverty alleviation eh zamanin waye zamanin Obasanjo ta yi aiki su din sun fita daga talauci eh ina fata an gane wannan su ka gane ko da an tsara in Allah ya so abin ba zai yi aiki ba zai aiki ba it won't work definitely automatically it won't work wannan aikin zai iya faruwa ne kawai lillahi wahda lillahi alwahid alqahhar shi yasa annabi yaqub alaihi salam ka duba annabi ne yace wa yayin shi kada ku shiga ta kofa daya ku shiga ta wasu kofofi daban-daban amma ku sani wa ma ughni ankum min allahi min shay ni ba zan iya wadatar da ku komai daga abin da Allah kadar ya same ku ba inil hukmu illa lillah ku sani hukunci da gudanar da komai yana hannun Allah ne alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun gare shi ya kamata dukkanin masu dogaro su dogara kai qur'ani akwai dadi Allah ya sa mu dace daka jama'a kun ji wannan shine a takaice mari ya ci gaba da cewa wa hum yashkuruna ala qadri ma badaluhu ana iya masu godiya akan gwargwadon irin kokarin da suka yi walakin la yajuzu nisbatu husulin nata'ija illa ilallahi subhana amma bai halatta a jingina samun zartuwan wannan abin da amfaninsu ga mutane ba sai ga Allah ta'ala shi kadai abinda muka ranta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ta'ala ya ba mu cikawa da imani ya tsare mana imanin mu ya sanya mu daga cikin bayinsa na kwarai وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله